الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadithi a cikin littafinmu mai albarka littafin al'arba'unan nawawiyya wallafar a shekul imam abu zakariya yahya ibn sharaf annawawi rahmatullahi alaihi a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama karatu cikin hadisi na 23 wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon hadisi na 24 qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-hadith ar-rabi'u wal-ishrun hadisi na 24 a cikin wannan littafi namu mai albarka an abi dharrin al-ghifari radiyallahu anhu an amso shi daga abu zarrin al-gifari yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi shine jundubu ibnu junadata Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a abu zarrin al-gifari ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla wato cikin abubuwan da ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama yake rawaito su daga wajen Ubangijinsa azza ya buwa ya wajalla ya girmama. Wato wannan hadisi ne ƙudusi. Hadisi ƙudusi yana da kwai bambanci tsakankanin shi da Alƙur'ani. Kaga waɗansu lokutan za ka ji an ce ƙalallahu ta'ala ana inda zanne abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani. hadisi kudusi kenan kuma za a ce qala Allahu ta'ala fadhkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun a can hadisi ne kudusi wannan kuma aya ce ta alqur'ani to akwai bambance bambance tsakankanin hadisi kudusi da kuma alqur'ani hadisi kudusi shi laysa muta'abbadan bi tilawati lam yata'abbadana Allahu bi tilawati wa amma alqur'anu ta'abbadana Allahu bi tilawati lokacin da mutum yake karanta alkur'ani in yayi da kyakkyawan niyya din harafi ɗaya yana da kwai lada goma amma a hadisi kudusi baka da wannan wahal yusabu wahal yusabu qari'il qur'ani wahal yusabu qari'il athari ka qari'il qur'ani khilafun yajri aka baka da suyudi wato yace shin mai karanta hadisai na ma'aiki zai samu lada duka harafi ɗaya idan ya karanta za a bashi lada goma kamar yadda wanda yake karatun alkur'ani ko kuma a'a shi wannan ladan shi sai Allah ya san iya adadin abin da zai samu biyar zai samu uku ɗaya zai samu Allahu alam akwai sabani na malamai sannan kuma alkur'ani idan mutum zai yi sallah da shi yake yi lokacin da ka zo za ka yi sallah bayan ka karanta fatiha da Allah ce faƙar umata ya tsara minhu shi za ka karanta ba za a karanta hadisi kudusi ba lokacin da ka karanta hadisi kudusi ba ka da sallah mun gane da kyau sannan kuma alkur'ani dukkanin ayoyi na alkur'ani qad'iyyu thubut ne mutawatirai ne dukkaninsu amma hadisi kudusi a ciki akwai wanda yake mutawatiri ne akwai ahad akwai kuma ma da'ifi akwai wanda ya inganta akwai wanda bai inganta ba mun gane da kyau wannan kaɗan daga cikin bambance-bambance a kankanin alhadisul kudusi da kuma alkur'ani wanda insha Allah a karatu wani wanda ya taɓa mana hadisi kudusi za mu ƙara waɗansu kuma hallo sai a rike waɗannan guda uku annahu qal haƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce haƙiƙa ni na haramta zalunci akan kaina wato Allah tabaraka wa ta'ala baya zalimtar kowa daga cikin bayinsa wala yazlimu rabbuka ahada inna Allah la yazlimu mithqala dharra Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ya ku bayina haƙiƙa ni na haramta zalunci akan kaina wa ja'altuhu bainakum muharraman sannan kuma na sanya zalunci abin haramtawa ne a tsakankaninku fala tazalamu dan haka kada ku zalunci junanku kada ku dinga dannewa junanku haƙƙinsu ma'ana fala tazalamu fala yadhlim ba'dukum ba'dan kada sashenku ya dinga zaluntar sashe kada mai ƙarfi ya danne mai rauni kada mawadaci ya danne wanda yake mai ƙaramin ƙarfi talaka ya ibadi ya ku bayina kullukum dallun ubangiji tabaraka wa ta'ala ce dukkaninku kowa daga cikin ku batacce ne illa man hadaituhu face dai wanda na shiryar da shi wanda na shiryar da shi na dora shi akan hanya shine shiryayye don haka fasta haduni ku dinga neman shiryata a cikin al'amuranku ga baki ɗaya a hadikum ne kuma in shiryar da ku wato lokacin da bawan Allah yake ganin cewa shi dabarar shi ce ta bashi kasancewar shi shi shiryayye ne to ya bata a bace yake shiriya a hannun Allah ta'ala take da ka ganka akan hanya mai kyakkiya ba wai ƙarfinka ba ne ko wayanka ko dubararka akwai wanda sun fi ka ƙarfi sun fi ka wayo sun fi ka dubara sun fi ka kwanaki sun fi ka sanin jiya da yau amma kuma Allah ta'ala bai dora su akan wannan hanyar ba sai ka ƙara gode wa Allah shi yasa a kowace rana Allah akalli ne mutum zai nemi shiriya ta Allah wajen sau goma sha bakwai saboda zai karanta ihdinas siratal mustaqim iya raka'o'i na sallah guda goma sha bakwai ne ko a zuhur raka a hudu magarib a la'asar raka a hudu takwas magariba raka a uku sha ɗaya isha'i raka a hudu sha biyar asuba raka a biyu sha bakwai to allah akalli kaga imma ka yi ta a bayan limami imma ka yi ta kai kaɗai to lokacin da za ka yi ta a bayan limami lokacin da yake bayyana karatu karatun shi shine naka man kana da hu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a mun gane da kyau to kaga Allah akalli ne so bakwai zaka ce ihdinas siratal mustaqim kuma gashi ne yana daga cikin addu'a ta ma'aiki wanda idan ya tashi zai kiyamul layli da dare Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil fatiras samawati wal ardi alimul ghaibi wash shahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al haqqi bi idhnik innaka tahdi man tashau ila siratal mustaqim da haka ubangiji subhanahu wata'ala ce fastahaduni ku nemi shiriyata ahadikum ni kuma zan shiryar da ku ya ibadi ya ku bayina kullukum ja'i'un dukkaninku baki ɗayanku kowane ɗaya daga cikinku mayunwaci ne illa man at'amtuhu face dai wanda na ciyar da shi face dai wanda na arzuta shi da abinci da haka fastata'amuni ku nemi ciyarwata ku nemi abinci daga wajena ud'imkum ni kuma zan ciyar da ku ni mawadaci ne wa huwa yud'im wa la yud'am kenan Allah tabaraka wa ta'ala shine mai arzutawa ba wanda yake arzuta Allah kowa daga cikin ku talakka ne matsiyaci ne mayunwaci ne face dai wanda Allah ta'ala ya bashi abinci face dai wanda Allah ta'ala ya arzuta shi face dai wanda Allah ta'ala ya wadata shi da haka to ku nemi ciyarwa a wajen Allah Allah tabaraka wa ta'ala kuna da lesefa sai a wajen shi shi kuma zai ciyar da ku ya ibadi ya ku bayina kullukum adin illa man kasautu kowannen ku kowanne ɗaya daga cikin ku tsiraitacce ne face dai wanda na tufayatar da shi face dai wanda na arzuta shi da tufafi tufafi akwai tufafi wanda yake na, na, zuci akwai tufafi wanda yake na gangan jiki wanda cikin suratul araf duka Allah ta'ala ya mana bayani ko qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa zalika khairun mun gane da kyau to kowannen ku tsalaitacce ne daga waɗannan tufafin guda biyu tufafi wanda yake na kiyayewa dokoki na Allah da tufafi wanda zai suturce al'aura kowa matsiraici ne game da waɗannan tufafin guda biyu to da haka ku nemi tufayatarwa ta ni kuma zan tufayatar da ku lokacin da kaga kayanka sun fara kodewa rana ta fara da kansu kaga ka fidda garin ka fidda wuya kawai kaje ket baya barki to kai ta addu'a kai ta addu'a Allah ta'ala ya hore maka da kaya mun gane da kyau sai ya gani Allah ya hore maka wani ya dinka kala goma ya kawo maka ya ce kawai wannan alhaji an raka sasu ba kai kace dinka maka ba kai baka ma sani ba saboda ya ga wani teran ka ya ce ka san awon wani kace ya ce to dinka mishi kala goma saboda na garan nan ana sallah na gari gaishe ta dan kode daga baya shikenan sai an ka maka abada sa a gansu to kaga Allah ta'ala ka gayawa ba wani wanda kace Allah ya sa ya dinka maka kawai ta kai Allah kamun da kanka sai zama Allah ya koro wani ya maka kala goma kai tsaye ko wani ka ya maka kala biyar wani ya maka kala uku wani ya maka kala ashirin sai ka tashi da kusan kala ɗari daga ƙarshe a karatunmu na wani littafi ne da a karatunmu na wani littafi ne wanda muka tattauna akan cewa sahabai ba su da kaya na akhdari ne ko sai zama zo kai ka tashi kusan kai kowane sahabi ma yawan kaya a duniya mun gane da kyau to shine a ubangiji subhanahu wata'ala ce fastaksuni ku nemi tufayatarwa ta aksukum ni kuma zan tufayatar da ku saboda Allah ba marowaci bane ya ibadi ya ku bayina innakum tukhdi'una bil-laili wan-nahar haƙiƙa kuna yin kusakurai dare da rana kuna aikata kusakurai dare da rana da kowane lokaci kuna aikata laifi wa ana aghfiru dhunuba jami'an ni kuma ni ne nake gafarta laifuffuka gabaki ɗayansu fastaghfiruni ku nemi gafarata aghfir lakum ni kuma zan gafarta muku wato ubangiji subhanahu wata'ala a wannan gabar yana sanar da mu duk yanda bawan Allah musulmi ya kai a aikata laifi to ya san da cewa rabbuhu ghafurur rahimun ne duk laifin da ka aikata bai fi girman Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta maka shi ba don haka sai ka nemi gafarar ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma zai gafarta maka ya ibadi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ya ku bayina innakum lan tablughu durri fatadurruni innakum haƙiƙa ne ku lan tablughu durri da ɗai ba ku isa cutar da ni ba ba ku isa cutar da ni ba fatadurruni ballantana ku cutar da ni duk dibararku da kulumboto ɗinku da shirye-shiryenku da makircinku da kutungwilarku da cutarwarku ba ku isa ku cutar da ni ba ni na fi ƙarfin cutarku walan tabulughu naf'i fatanfa'uni sannan kuma da ɗaya ba ku isa ba amfanar da ni ballantana har ku amfanar da ni wato cutar mai cuta a cikinku ba za ta taɓa ni ba sannan kuma kirkin mai kirki ba zai shafe ni ba kowa daga ciki kanshi ne wa innahum lan yadurru Allah shay'an yuridu Allah Allah ya ja'ala lahum hazzan fil akhirah wato duk wanda zai shauka ya kale tunanin cewa zai cutar da Allah ko zai cutar da addinin Allah kanshi zai cuta haka nan duk wanda zai aikata alheri kada yi tunanin cewa wannan alherin idan na yi suwana ne za su moru da shi ai wani ne zai moru da shi wani a ni inda kayana suwana za su moru da shi ba zan yi shi ba to kan shi ne hana walada saboda duk wani wanda ya yi kirki kafin wani ya moru da wannan ni'imar da ya yi ta kirki shi zai fara moruwa da ita inda dan Allah ya yi mun gane da kyau da sharadi inda dan Allah ya yi ya ibadi ya ku bayina lau anna awwalakum wa akhirakum ubangiji ta'ala ce da a ce na farkonku da na ƙarshenku tun daga annabi adam alaihi salatu wassalam har ya zuwa na ƙarshen wannan al'umma din wa insakum wa jinnakum da mutanenku da aljannunku kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum za su kasance ga baki ɗayansu akan mafi tsoron Allahn zuciyar ɗayan cikinku ya zamanto zuciyar kowa fara ce kal a wanke take tatas irin yadda zuciyar ma'aiki take tatas a wanke fara kal mun gane da kyau saboda zuciyar ma'aiki ta sha wanki mun gane da kyau ma'aiki an mai operation na wankewa zuciya kusan har hudu an mushi lokacin yana yaro an mishi lokacin da aka yi isra'i da shi an mishi a karo na uku lokacin bayan yana yaro ya fara ya kai ɗan shekara shida yana wasa da yara aka zo aka mishi sannan kuma ɗaya kuma sun fita kiwo da shi da abokin shi ɗan gidan halimatu sadiya kamar da hadisi yana cikin sunan na addarimi sunan addarimi waɗannan guda ukun dukkaninsu wato an yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi saboda a wanke mai zuciyarsa lokacin da mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam ya zo lokacin da za a isra'i da shi da aka wanke mai shi fa shukka minan nahar ila maraqil batni thumma gusila al batnu bima'i zamzama wato cikin ma kanshi da ruwan zamzam aka wanke shi zuciyar aka zo aka wanke ta kakal kuma suka fitar da wani baki guda biyu a cikinta sai ɗaya daga cikin mala'ikan ya ce haza hafu shaiɗani wannan shi ne iya rabon shaiɗan a cikin zuciyarka shi kenan sai aka wanke ta ta tas da ruwan zamzam kuma aka cika ta da hikima aka rufe ta kuma aka maida ta aka manna ta a gurinta yanzu ina ga in ba irin su mala'ika jibrilu ba a cire zuciya a wanke ta a yi kaza a yi kaza kuma a maida mutum ya ci gaba da rayuwa abin sai manya mun gane da kyau to ma'aiki zuciyar shi ta fi kowace zuciya kyau da nagarta saboda ta sha wanki to da a ce kowa da kowa zuciyar shi za ta kai farakar irin zuciya ta ma'aiki Allah ta'ala ce ma za da zalika fi mulki she'an zalika nagartarku ga baki ɗayanku ba zai ƙara komai a cikin mulkina ba ba za a ce mulkina ya yi najahi ba a ce a ai mulkin na ubangiji ba dama ɗin mutanen ga baki ɗaya na gari ne kowa na kirki ne wannan ba zai ƙara komai a cikin mulkina ba ya ibadi ya ku bayina lau anna awwalakum wa akhirakum da a ce na farkonku da na ƙarshenku wa insakum wa jinnakum da mutanenku da aljannunku kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minku wato za su kasance a bisa mafi lalatar zuciyar ɗayanku wanda ya fi kowa lalata ya fi kowa tantiranci ya fi kowa gaba da musulmai da musulunci to a ce zuciyar kowa irin ta wannan bawan allah ce tantiri waɗansu suna, suna buga misali da abu jahal saboda abu jahal gabar shi da ma'aiki ne waɗansu kuma suna buga misali da fir'auna saboda fir'auna gabar shi da annabin musa ne To, wanda suke ganin cewa Abu Jahal ya fi annabin ya fi Fir'auna, saboda shi Fir'auna gaban shi da annabin Musa ne, annabin Musa kuma matsayin shi bai kai na ma'aiki ba. Sai ya zama to shi kuma wannan gabar shi da ma'aiki ne, sai ya zama ya fi kowa matsala kenan. Mun gane da kyau, to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da a ce zuciyar kowa ta zama to baka lalatacciyar zuciya kamar zuciyar Abu Jahal. ma na ƙasa zalika min mulki shi'an zalika kasancewar bayi ga baki ɗaya su zaman tola latattu da bai tawaye komai daga mulki na ba mun gane wannan Allah ta'ala yana so ya nuna mana ya bayyana mana cewa mulkinsa nasarar shi ba wai tana da alaƙa ba ne da nagartar bayi shi saboda yanzu kowane mulkin aka yi na duniya ba wani shugaba da zai yi shugabanci in ya zo ya saki wannan shugabanci kafin ya saka ba tare da an tsaya a yin kiritik ba kiritik shine a ce a shugabancin shi an samu matsala kaza matsala kaza matsala kaza shugabancin shi bai samu najahi ta bangare kaza ba ko a shugabancin shi an zo da ci gaba na kaza da kaza na kaza ana an samu nasara to shi Allah tabaraka wa ta'ala a ce duka kowa ma ya zama to lalatacce a kowane bangare ba a samu ba najahi ba za ka ce ba mulkin Allah bai yi najahi ba saboda shi mulkin shi shi Allah cikakken sarki ne da ku babu ku dama shi cikakke ne ba sai da samuwar ku bane ya zamanto cikakke din da haka ba buƙatar a ce ku ku ƙara mai cika nagartar ku nagartar ku ba za ta sa ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara samun wani matsayi shi sannan kuma lalacewar ku ba za ta sa ba mulkin Allah ta'ala ya ƙasa saboda yana da kai ibadun mukuran muna akwai bayin da la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna don kun lalace kun yi kaza kun yi kaza to shi yasa mutum kada ya tunanin cewa wani alheri da yake aikatawa wata tsiya da yake yana ganin cewa shi wani babba ne a wajen Allah zai yi watan kahu da abinsa Allah yana da bayan da su laifi ma ba sa aikatawa dama dama kai gwanda ma kana aikata laifi kana aikata laifi sannan kuma da Allah wannan aikin da kai na alkhairi ba dan shi kai ba to su kuma aikin su gabaki daya ma su musakharu da ne li amrillahi ya abin da Allah ya ce yake so su suke shi suke so in Allah yana yi da wani to suna yi da shi in baya yi da wani to su ma ba sa yi da shi ba irin ka bane wanda la Allah akwai wanda Allah baya yi da su amma kuma kai su ne bakan tafiyar taka mun gane da kyau na'am ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum da a ce hakika na farkonku da na ƙarshenku wa insakum wa jinnakum da mutanenku da aljannunku qamu fi sa'idin wahidin za su tsaya a guri ɗaya su tattaru ga baki ɗaya su haɗu a guri ɗaya fasa'aluni su roƙe ni kowa ya roƙe ni hajarsa kowa ya tambaye ni abin da yake bukata fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu kuma in baiwa kowane ɗaya daga cikinku abin da ya roƙa ba tare da na rage mai ko sisin kobo ba cikin abin da ya roƙa ma na ƙasa zalika min ma indi zalika in ɗoki abin da kowa ya tambaye ni in bashi ba zai tawaye komai ba daga abin da yake wajena na alkhairi na arziki illa kama yanqusul mikhyadu idza udkhila al-bahra face dai kamar yadda allura take tawayewa idan aka shigar da ita cikin teku to wannan za mu ga cewa akwai buga misali sosai saboda bil amsalati tattadhu al ma'ani abubuwan da ake nufi da misalai suke fitowa a fili karara abin da yake wajen Allah mu duka duniya tun daga annabi adam alaihi salatu wasalam har ya zuwa karni na ƙarshe na wannan zamani inda za mu tattaru a guri da kowa ya gaya wa Allah bukatar shi ga nan da nan ko mu kaɗai 'yan nan ba wanda za a ce ga mutum biyu sun haɗu wajen fikirar bukata iri ɗaya gare su in kun haɗu da wannan a guri bukata wance to ku haɗu da shi a gurin bukata kaza ba kai kana bukatar kaza shi baya bukatar kaza to ya zama kowa ya roƙi Allah abin da yake so wancan za ka ga shi abin da ya mai katutu so yake zaman togwani a tsalle-tsalle wallahi so yake shi kawai aka je karate in aka ce mishi yayi kaza yayi kaza za ga hal addu'a yake akan Allah bashi nasara a wannan bangaren kai kuma aka ce ka roki Allah wanda sai ka ce ma kai Allah ya ƙara cire maka ita da gari saboda kai ba wannan bace ajandar ka wani za ka ga shi yanzu addu'ar shi ko Allah kai shi ne ya mai sabke farali eh wani za ka ga shi ne ya mai yake so ya tafi wani kuma za ka ga shi yanzu addu'ar shi so yake ya samu burebi kowa addu'ar shi daban to da a ce kowa zai roke ni wani kuma za ka ji shi ya ce kuɗi yake so in ka tambaye shi kuɗi zai ce in Allah ba shi miliyan biyar ya wadatar da shi wani kuma in ka daga ɓangare ɗaya za ga a gidan haya yake fatan shi ne Allah ya hore mai gidan shi na kan shi gidan shi na kan shi la'alla na miliyan uku ko na miliyan hudu wani za ga shi kuma abin da yake bukata gona guda yake bukata aka ji ya ce kare goma yake so wanda a ciki zai yi ba son ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza da sauransu to kowa ya roƙi Allah abin da yake so ga masu ƙananan bukata ga masu manya ga masu tsaka-tsakiya ga masu bukatar kuɗi ga masu bukatar lafiya ga masu bukatar kaza kowa ya roƙi Allah abin da yake bukata kuma Allah ce in roƙi abin da kowa ya roƙe na in bashi ba tare da na tawaye mai komai ba to ba abin da zai tawayu daga abin da yake wajena na arziki face dai kamar a ce ga teku ka nasa allura ka tsama shin wannan allura din za ta iya ragewa ruwan teku din nan ba zancen wai ruwan teku ba ko ruwa za ka kawo a cikin kwano ka nasa allura ka ɗako ta ba za ka gaba ruwan na yaro ba na ruwan teku ruwan teku ka ɗauki budo ashirin ma ya san ma ana yi sai dai ka gaji ka bari to abin da yake wajen Allah ba a misalta shi da karewa ma inda kuma yan fado ma inda lahi baƙi in kaga Allah bai baka ba to baka cika sharuɗan a bakan ba eh karka ce wai kayan Allah sun fara ƙasa ne shi yasa yanzu in ka roƙa ma ba a baka abin da ya kamata wani shi a yanzu Allah yake mishi abin da yake so ta bangaren kai abin da kake roƙa din kuma Allah baya baka saboda shi la Allah ya cika dokoki ko kuma Allah yana mai istidraji ne wani za ga kaɗan ya taɓa abu ko sai ga Allah ya sa mai albarka kaɗan ya fara abu kasuwanci tare kuka fara da shi sai ga yanzu ya fi ka kasuwanci la Allah kanan kanan kanan ka shine sa'an shi a kasuwa amma kuma yanzu gashi ya huce kanan kanan naka ya kamo kanan kanan ka ya kamo kanan ka ya kamo ka yanzu kana Allah Allah kale huce ka kana ta fafutuka kada yaron nan ya zo ya huce me yasa mu kumya kala ayi kumya to Allah ta'ala ya kaddara zaka zai huce ka ai sai dai kai hakuri mun gane da kyau ya ibadi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ya ku bayina inna ma hiya a amalukum sani dai kadai wannan ayyukan ku ne uhsiha lakum nake kiyaye muku su thumma uwaffikum iyaha sannan kuma nake cika muku da sakamakon su faman wajada khairan dukan wanda ya samu alkhairi a cikin sikelin shi falyahmadillah ya gode wa ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan gamnakatar ne daga Allah wa man wajada ghayra zalika dukan wanda ya samu wani alkhairi kwa ya samu sharri to fala yalumanna illa nafsahu kada ya zargi kowa ya zargi kanshi shine bai abin kirki ba duk wanda kaga bai samu ba abin kirki a cikin takarar shi ko to yayi iyaka wa abin da kowane ne shi iya abin da zai bashi kenan yanda Allah ta'ala yake tausayin bayan shi ya fi yanda mahaifiya take jin tausayin ɗanta kuma ɗan ma ba irin wanda ya kangare mata ba a zan yaro in ya kangare kowa zai kyamace shi amma mama shi tana nan tana bukatar shi tana son kayanta ba za ka iya ce mata ba ɗanta lalatacce ne a gabanta sai duka ya tsanyi kuskure ma wallahi wani baya jije ta ce i wallahi a yi ta sa shi cikin addu'a amma ka ce lalatacce ne ba zai yi ba mun gane da kyau to irin yaron ta ɗan shekara biyu dugur dugur wanda a lokacin nan tana marmarin daga tashin shi yanda in aka ce ga wani maraƙe nan ya tinkaro da gudu ita ba ta kanta ba take ɗanta za ta zo ta ɗauki to yanda Allah tabaraka wa ta'ala yake tausayin bayinsa ya fi yanda mahaifiya take tausayin ɗanta lallahu arhamu bi ibadihi min alwalidati bi waladiha aka ma yake sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Umar na Khattab wanda yana cikin Bukhari da Muslim mun gane da kyau wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi ina ga sai mu kwana nan abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk